بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والأرض التي يسبح بأمره ويرسل السماء فترى على الأرض بإذنه نعم إن الله بذلك يوم عظيم نعم وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم مم.
إن الإنسان لكفور نعم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون ولا ينازعنك إلا موت وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم مم.
وإن جادلوك فقل الله عالم بما تعملون نعم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون مم.
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير نعم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم مم.
وما للظالمين من نصير نعم وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات جعلوا في وجوه الذين كفروا المنكر مم.
يكادون يذكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا نعم.
وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدالته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والفاتحة أما بعد yan wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yarda da faralan da ya hada mu a wannan madalaci mai albarka domin gabatarwa da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba kadu ma cikin sura mai lakabi sura hajji wadda an tafi akan makiyatun a wata kira kuma da akan madinatun amma dai akwai ayoyin da aka tabbata na madina ne a cikin wannan sura akwai kuma ayoyin da aka tabbata na maka ne a cikin wannan sura shi za ku ra'u suka rabu rabi suka ce mata makiyatu rabi suka ce mata madinatu alam tsara allah ya ce kai mai sauraro baka sani ba ne ma'ana ka sani in an ji wani baka ji ba za ka yi ne za ka bukanci me za a faɗa kai wani baka sani ba dai za ka zo ka sani shi ne irin wannan Allah yake fada a irin wannan wuraren an Allah zakar lakum kai baka san Allah ne ya hore muku ba ma da lallu abin da ke cikin kasa min al-baha'i na dabbobi yanzu kai kana tsammanin ba dan Allah da ya hore dabba ba ya za'a yi ya ai ba zai yi ba sai da horewar ubangiji horewar da ne ya kawo muke kamawa mu sarrafa yanzu yaro dan karami da ba shi wa kaniya ya kore ta ya hana ta cin abin da ke so da shi sai inda ya ga dama sai abin da ya ga dama yaro dan karami wanda da ba dan horiyar Allah ba duk an gudun mun hadu kuma za mu yata ba ba za mu yata ba sai dai za a ji a nemo ji dubu biyu ba ya ma ba haka ba ita ta zo da hannu da banza ba makamin wa mu da hannun wanda a haɗu a gani in za a iya ba za a iya ba Allah ne hori wal furqa haka jirgin ruwa Allah ne hori wani tana gudana dubare cikin teku da rukub wal hamli Allah ya ce ya hore yanzu domin a hawa dora kaya mun sani dai cewar da za a ɗauki ɗan tsakuwa ko wani ɗan guntun ƙarfe a burga shi a ruwa sai ya lume amma jirgin ruwa sai a masa lodin rodi ko ba zai lume ba har da abubuwan da suka fi shi manoyi mai manyan jirage suka ɗauko Allah ya ce ni na hore kai ma da ka kaɗe wani abu ka san na Allah ne yawa da ka kalla ka san Allah ne ba mutum ne ba a Allah ne Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne kuma duk abin da kuka yi ma Allah ne komai in kuka yi Allah ne yake yanzu matsalar misali kamar da wannan aikin ginin wannan matsalaci idan aka yi jagororin abin da ya karafuna ne da da sumunci ko ka san sumunci dutse ne ko ko ka san dai ba dai kai ka halittu dutsen nan ba ba kuma gwamnati da shi ba kamfani ya gano ba ta ga dutsen zai yi ko na ta yi ba in Allah bai sarrafa dutsen yadda zai yi zama zumunci ba kan wani ba tafi da mai da zumunci ba to ana haka yana kowane dutse ya ji ba ke na yi zumunci ai ba zai yi ba sai dutsen da Allah ya yi zumunci shi za a ɗiba a yi zumunci kaga ai karfe ma dutse ne kuma kowane dutse ba kuma sai dutsen da Allah ya halitta zai iya komawa karfe shi yake zama karfe zamanin da kakanninmu ne suke zuwa makera a cikinsu a jiya ta da zuwa wanda suke iya zama karfe din a har ga yawon lokacin suke a zo a tara zuwa zuwa sa a wuta a yi ta diga digi a narka su a fitta karfe a ciki a fitta dutsen abin a yata da dutsen a ɗauki karfen a kere kere kere takwabi ne a dane fatanya ne ga tari ne buka ne da yi ko dutsen to haka duk wannan hikimomin baturan ma dai asalinsa da shi dai dutse karfe shi karfe shi ne asalinsa don a ce aka yi a halittar Allah waye ne wanda ya fi tsanani aka ce dutse ne ya fi tsanani a cikin halittar Allah aka ce a kai dai a ce dutse na da tsanani amma ba shi ya fi tsanani ba domin akwai wanda ya fi tsanani cikin halitta to kama a ce waye aka ce karfe ana fasa dutse da karfe ana tara ana fasa a kana gani eh ana daukar karfe a fasa dutse da shi to wani wani kenan aka ya to haka ne karfe ya ji dutse haka to ai shi ma dutse duk da haka ba za ta shi ba tunda an sa ga wata narkewa yake in haka ne wuta ce gaba ta duk ne aka ce a wuta na da tsarni amma an fara mata ruwa ya mutuwa take da haka ruwa ne gaba ka sha da ruwa ma ba iska ce ke tura shi ba ko har da ko ruwa ko da haka inda iska ce nan zai dole sa tura shi daga rama ta tare aka ce to ai iska ce ta fi shi tsanani aka ce to iska kuma da iska ce kan aikin harin ya fi ta tsanani shi ke sa da inda ya gara ma ya kulle ai kana gani a ta harkin ne ko na majin aiki da ana zai kama iska ba ya gani da ba amma ya kamo ta har ma za na ƙura ya gwada ya gadi yawon ta ce ya ce ko a bakin da gira ma zai wu ya kawo inda ya kura a ce gira ma kuma a tabbata ya gara ya kura a ga zo haka ne dan adam ya ce ta don haka dan adam shi ne fitaran a cikin halitta ka da shi din dan adam din ba ba kaza yadda bacci yake masa ne idan bacci ya zo ya tuntubi dan adama bai san inda yake ba a ga ya haka ne a ga ya zo haka ne to to bacci ne aga ya shi baccin ba ka kallon abin da bakin ciki ke yi mana in dai bakin ciki ya shigo bala ka ji baccin mama kwata kwata bai zai zuwa to aka ce a shaddu kalkin lahi al'amu wanda aka kallama mana a halitta ba mai tsaron da shine bakin ciki Allah ya kiyaye na duniya ma dai kuma yadda yake har kisa yake da yawa ne za a yanzu jini ya hau gaba da jini ya hau ko ya langabe ya zama rabi da rabin ko zama mai kai rufin goma to Allah ya kiyaye to kaga abinda aka yi da dutse ai da karfe ko dutse ne dutse kowa don Allah ne ya yi kayansa to kaga wannan kenan ruwa ba da za a yi ba an ba ruwa dai abin ba zai yi ba gini ba zai yi ba sai da ruwa to ruwan nawa ne ne na Allah ne aka yi ba aka yi tsayi aka yi tsayi ila hata yashi ko to nawa yashi ai na Allah ne aka ja shi ba Allah ne ya yi na babu na Allah bai taba ara a wurin wani ba ko menene ba baya ara a na haka ne yake yin kayan da yawa amma kai duk abin da zaka motsa a yi ka dinga da iban na Allah tukun ko ga mata ma duk za a taka da da in Allah ce tsaya a cikin abubuwan da ya maka sai abu ya wadi ka ga mutum an ce abu goma sha biyu ne aka hada ayyaran mutum guda uku daga babansa guda uku daga jatumarsa guda shida daga ubangiji an ce da ƙashin mutum da ɓargon mutum da jijiyar mutum daga ruwan da Allah ya yi ba cikin baban da ku garga ma da abin ma na Allah ne don Allah ce a to a farashi masu nun shi wanda ruwa da kuka fitar din aka ce an yi halittar da shi to an ji kun fitar to an tun ta salku na kuku kun kuka ƙera ruwan ya zama ba kun kuka sarrafa ruwan ya zama ruwa ba domin ruwan su masara ne su shinkafa ne su tattafai ne su tarugu ne abin da muke ciciyar nan shi ne asalin jini shi kowane ruwan daga jini aka yi to kai ne ka sarrafa take da inji ko kwamfuta na wai da masara da shinkafa su zama jini sannan jini ya zama tubin mani da na alaji a baya ya da wani kwamfuta ne ala ce kude ko a dora ce alaji eh to kaga wannan ke to abu jahili ne aka ce to ruwan da aka yi ba jikin babansa shine kashinsa shine fargonsa shine kuma jijiyarsa shi ta uba ke da fadin iko akan nan da fatan dan adam da nama dan adam da gashin dan adam ruwa ya rida su masa ita da ta tausayi duk na ta ba kaya ne na tauri na karfi ba kaya ne na lamba-lamba ita da kowa da yin masu tausayi kawon ka sai ya kawo wani mai baka kana kare in ki girma baka yarda babban ka kuma sai maka duka tsaya in kana kare tura da muna in ka girma ce kai kai haka yawa ka aiko mun da abu kaza ba ruwa ka yake wani baka umarni kuma sai dan baka shiga ba in ka shiga da kuma dole ka ja bukatar babban ka don bukatar uban ka ne to kaga abu shida ce to amma kaga rai bai da alaka da uwa bai da alaka da uwa Allah ne yake buɗe rai Allah shi yake buɗe rai sauran abubuwa duka akwai mala'iku a cikin ayyuka akwai mutane da duke addu'a ayyuka addu'a aure duka a cikin ayyuka kai har da wanda suka shaida aka auro uwar mutum da wanda suka yi baiko da wanda suka yi tambaya da duk da su a cikin tsawainiya wajen kera ka eh da su a cikin tsawainiya eh kamar ka ko da dan ci bawon ne wani kamfani yayi in babu shi duka ba ya da rasa ba abu da ya taimaka shi ma dole ya taimaka ba to har duk da su a cikin taimakawa a cikin zuwa mutum duniya amma rai kawai kai da ne ba a shafi shafi kowa ba Allah ne kulle buɗa wata rai bayan rai ta ga hankali Allah ne ke bada shi kawai kai tsaye ta ga ji Allah ne ke bada shi kai tsaye ai abubuwa da ko an kalli ba a kalli ba a gani ma a ce an kalli ran wani wata alama ce take nuna akwai ran sai a ce yana da rai yana da rai amma to ran ga dere ko dogo fari ko baki ko kore bai kalluwa ba yawa Allah shi yake ba da rai kai eh saboda gwaninta da iyawarsa ya ba da ji ya ba da gani da wani abu ana ce masa tunani a hausa shine lafi da ta a larabci shi an ce ta wata kwanya yake a ta mutum kamar yakan ɗauko hoto sai ya ɗauko hoton abu ya miƙa wa zuciya sannan zuciya ta miƙa wa ido ido ya ce sunan abun kaza ko ta wurgawa hanci ya ce ya ji warin kaza ko ta wurgawa kunne ce ya ji motsin kaza ko ta wurgawa baki sai ya faɗi kaza in ba aika wannan saƙon ba ba za su faɗa ba sai ga mutum ka ɗaga mana hannu barka barka bai ganka ba ba a wurga masa ko ba in ba a wurga ba zai kalla ba waɗannan abu shida kai tsaye Allah ya baiwa mutum to ai idan mutum yayi abu ma to abun ma na Allah ne eh na Allah ne kai din babu wani abun da aka gano wanda yake na aka ko na wani wanda ba abun Allah aka samu shi aka nemo shi babu shi to shi za a ce ai ka san Allah subhanahu wata'ala shi ai ka san Allah ne ya hore mu abin da ke cikin ƙasa na dabbobi da jirgin ruwa da jirgin bari yana tafiya a cikin teku da rukubi wal hamli domin a hawo kuma a ɗorka kaga tun jirgi bai da akala tun jirgi bai da akala mutum da suna da jiragen da ba a yi da tsayari sai a yi da da za a da zuwa tura shi kawai Allah kai ta tun da nake a wajen wala mala in za a yi ran sai Allah nuna muku wata alamar iska suna yin wurin kawai sai a tashi a lokacin tun kuta jirgin kawai sai dai yin wurin kawai ba za a yi ba a yi dai wurin eh haka ake har Allah ya kawo mana zamani wanda ake tsere tsere dai ko da karfi za a yi shi ma da iska wani iska ko kasan ta Allah ne ku za ka ji to Allah ce ni na hore shi bi amri shi da umarnin Allah bi izini shi da izinin Allah da Allah bai haka ba dai ba zai hawo ba da duk abin da ake samu tsaro din nan da ba samu ba ko yanzu ko sama Allah yana rike sama ai ka san Allah shi ya rike sama min an taka alal amri don kada ta faro a ƙasa dai Allah ta ka an ce da sunan Allah Allah da wani ismi daga cikin ismansa da ya rike ta ai ka san ba ta shirka can ba ta da ko sarƙoƙi ko wani abu da aka ɗaure aka rataya ta a jikin wani abu ka rika rito wannan madaurin ya hana ta ta faru a can sama mutum sama sama a bayi wannan ba da gala gala ko ba ta shirka kamudanni wato filoli wanda za a tsokare kasta rike babu rike ta aka yi da kuma su Allah ya rike da sunansa kawai shi ke da ba dama da baro da ya ga dama sai ya rike amma ba zamanin da ba ana fike wa mutane wani abu ba da yanzu kawai an ci albarka na ji da aka sa guda in Allah ya ga dama daidai gurguran fadin da zai yanko wani abu to dakin din da aka yi rufin kaurinsa tafiya shekara da guda an ɗan yaki ɗan karan aka zo kan mutane ya yi fiskir dama kun fanko gini a wani kawai da aka ce zaman duniya ita kan sa ya kice ma da ya ake zaman duniya yawa duk an tambaya na biya wani yadda aka yi zaman gaba ke da to Allah ya rike ta ɗan kasa falo ka duba ni Isra'ila da su Allah ta annuci yace wa irin daga nan jama'a fawqa ka annahu dulatu wa annahu wajibun bil da aka zo bayan Allah halaka da Fir'auna aka kawo a taura bayan da mu da azumin kwana arba'in aka karanta mu ɗaya bayan da zai mai zama kenan mu ba mu da ra'ayi kenan ka san shi mu zulmi ba da nasa bayan nasa abinda Allah ya ce haramun kace to ka nisanta abinda ya ce halal kace to ka zo wurin abinda ya ce dole kace to kai ma dole shi ne farlai shi ne farlai ba da nasa shi ne islam da sallamawa suka ce ba zai yi ba ba za su sallama rayuwa a ce su ba su da cewa sai allah da annabi musa ba suna zaune a gindin wani uba uban su shi ne ake turi sina kawai ga duna ankara dutsen zai yi ramana yadda muke ganin dakin ɗin masallacin nan a kan haka dutsen ya zama a sama allah ya tuge shi daga gaba ɗaya daga alamar dutsen kuma ana cewa zai iya ninkin ba ninkin abin da yake karan sai ya ninninka ninkin ba ninkin abin da yake sama amma Allah ga da Allah ce wuce gaba daya surat ba wanda ya sani kawai a gani a sama Allah ce ku zu ma ta na kun dubu wata ko ku rike ko na sake da ya duka jirani na sami na duk ko a yadda ga duk yana gani kirkirin kawai kuma ba a iya kasa zai jin kai ba kamar da kana nan ko to zama ba din ya wuce bana ya wuce bana ya je gidan da kana da ko kun da ma ga ya guje ne aka sako ka bi ka fita ga karkashin zare an jibe da kai sai suka je mun yata to Allah da ya ga dama haka zai wa duniya bai kibe da abin da ya ga dama wato girman dutse da kake sani ba dai shi ba Allah ya komi girma abu ne da kun bai ku in yace wani dutsen da ya fi komai girma a duniya ya kasance kan ka kibra idanu kuma kasancewa dai in yake ya faɗo ya danne mun kuma faɗowa dai akan mu kuma in akwai wanda za a gaya wa gaya masa Allah ce na wane ku la ta ku bi alina tabi'an Allah ce wani mai bin haƙi ya zo sai mana mai za a ga mutan gari kaza kaza ko mai za a ga mutan kaza kaza kaza irin na gama da wani shugaban kaza wani abu ma ya ce za a kai shi kotun duniya a hukun da Allah ce ba mai mana wannan ko ko akwai ne to Allah ce ba ai ka san duka wannan Allah ne wannan ya rika sama kan tabaro ta halakar da mu ba ta lugu ba naka ba za a haka mai lafi ne ne da Allah inna Allah bi nasilar rahim lalle na Allah game da mutane Allah mai tausayi ne mai jin kai fitar kiri wajen hore wa mutane da yi waɗannan abubuwa da ya hore mana yanzu ga kasa fa Allah bai yi da tauri ba da ya zo ya yi da tauri kamar dutse ko ta fi dutse tauri don Allah za a yi a yi noma ya za a yi noma da a ce Allah ya kera kasa ta fi dutse tauri ta ina za ta ala a shuka ta ala a noma ta su amma ha gara hawar Allah ko kuma da ya ga dama ya yi da lamba-lamba ya yi da laka kana ta haka haka lumi ya da ya ce za a ɗora mota za a ɗora wani abu ya tafiya a kanta da za a abin da ɗora sai ya lumi amma dai Allah ya sa mata tauri an taka ba za ta lume ba taurin kuma na abinci ba wanda in an zo tona ta za ta ki tonuwa ba har dabba sai da tona ta gidanta daga ana ramin kaza ne wannan wannan ramin kaza ne wannan duka rahama ce ta ubangiji wajen kore mana wannan wal imsaki da rike sama da yayi har ta fado ta kibe mu ta kullun wa wala bi ayakum Allah shi raya kujiza aka rabi akan wannan sura ce ta Makka saboda gaga ana ake nuna mutane tauhidi a san Allah ba shi yayi kaza saboda suna da dodanni to a to aje dan duk wannan abubuwan da ake lissafa a wannan na rahama babu ko ɗaya wanda dodo yayi dodon nan bai ko ɗaya ba kowa ya yarda da aka maza aka maza aka kure su abu ɗaya ko gaban kwarkwata dodon bai kera ba to me za a aka bar wanda ya yi halitta aka koma ana bin wanda bai ba duk ne ma na buruhu illa li qaribuna ila allahi subha ya ai ba wani abu ne muka yi haka ba abinda za muka yi haka din su za su kai mu gaban Allah ka yi wata fada kuma kullun ta mu da daraja Allah ya kiyaye mu wa wallahi ayaku Allah shine yake raya ku bil insha'i ta hanyar kagowa halitta ago a cikin Allah shi ne wannan a kaji dai Allah ya yi ruwan sama shi za ce ruwa ne sanadin komai da aka yi ruwan sama aka zubar a ƙasa kuma sai aka yi tsirrai da aka yi tsirrai tsirran aka ci da aka ci sai aka rayu dalilin rayuwa aka samu ruwan da ake halitta mutum in an yi buƙatar aure sai a samu ruwan to ruwan Allah ya tara da gunda in ba a nan aka na ruwan ba zai zama ba sai a mahaifa ya ji a mahaifa in aka aji nan ma akwai mala'iku masu tattarewa tambaya su ji za a yi ko ba za a yi ba ya za a yi halitta sannan a sa a cikin mahaifa kwana arba'in ruwa kwana arba'in jini kwana arba'in zoka haka dai kwana arba'in kashi duk kwana arba'in a rinka canza shi sai an canza shi arba'in arba'in sau bakwai zai zama sai a yi shi Allah ce idan Allah ya haka su mai yi sai ya kashe ku shi zai raya shi zai kashe yakan raya lokacin kirkiro halittu abu yakan kashe inda inda hai ajalinmu in ajali ya kure dama duk wanda zai fara motsi a cikin mahaifiyarsa ran da zai fara motsi na ake rubuta masa kaddara mai daɗi da mara daɗi inda zai mutu da sanadi da komai a rubuta masa arziki da rashin arziki duk abin da aka zo yi haka za a yi masa sai Allah ne ya ga dama ya ce yawon lawa ma ya ta wani tafi ayin Allah ya ka talaka ma ya gana wani ya goge ya yi ka mai kudi ba mai to Allah da shi ya kawo rubuta a ina shi da kullum a maidatun musulmin sa ban ana yin budget wani zo ana rarragewa wasu ana kakkarawa abinda Allah ya ga dama haka ne a rubuta yiwa yi a rarraba na gama ba za a zartar abu a kaddamar ba sai daren lailatul qadar yanzu kowa abin da aka rubuta wani ba za a kaddamar ba sai daren lailatul qadar inda mu sai a kaddamar abin da aka rubuta a sha'aban din nan kuma dai bari ba hibal haka ake yi da zuwa can akwai wanda muke kallon da raye a nan zuwa can suna kallon da mamata ya cikin rubutun da aka yi yawwa inda inda ya ga alaikum idan adalinku ya kare summa yuhyikum inda da ba'ath sannan kuma in tashin kiyama ya zo sai Allah ya sake tare ku tashin kiyama Allah zai tare mutane kalmar kun bai ku wato ranar da za a tare mutane ranar mala'ika Isra'ilu zai yi busa a cikin kafo bayan shi ma ya mutu a shi ma sai ya mutu Azra'ilun ma sai ya mutu Azra'ilun ma sai ya mutu kuma zai sun mutu da yi yawa to idan aka yi abin da Allah ya zo ya yi kuma zai a tashi idan aka tashe su idan aka tashe su bayan sun mutu su wannan manyan mala'iku sai a ɗebo rayuka na cikin illiyun da cikin hawa sun tsiyo na muminai da na shahidai kuma a ɗebo rayuka a cikin sujjini na arna da na kafirai duk a hana su a zuba su a cikin kahon mala'ika a tsirajin in ya kura sai su wani a cikin sujjini nan idan suka fire ga nan kafin daman ya kura sai allah ya sa an yi ruwan da bai ɗauke ba kwana arba'in babu dare ba rana ruwan ake kawai gwargwadon kwana arba'in wannan ruwan zai cika ƙasa jikawa ta taɓa yau ƙasa irin wannan ta ko ina ta kumbura da ƙasa take ɗagowa tsoro ya fito ko ko ina ba abin da zai fito daga ɗaya masu rai ba ruwa ne kuma na siya ba an wuce lokacin siya ba ya a dama abu ne na ni'imar duniya wanda za mu rayu a duniya wannan duk inda ƙasan ta ɗago in ma mutum in ma junnu in ma dabba ta gida wani duniya za mu zama tsorowa ce sun zuga shi amma duk gawaki sun aka bi gaba da aka lere a bayan kasa gabaki daya ba mai rai ba mai mutu rayuka kuma tun da aka mutu an riga an raba su da gangan jiki ta rai sai ga shi an ji an ɗebo rayuka an za a cikin tsohon marayaka a sarabiru an tashi marayaka a sarabiru an ba shi damar ya hura sai ya hura yana hurawa rayuka sai su watsi gabaki daya ba za a cikin kahon ba na kawai na jire suna yawatawa kamar kwari masu shawagi sun fito irin a damuna su Allah zai ce to yaran zai da girmansa kowane rai sai ya koma cikin gangan jikin da Allah ya haɗa su a duniya suka rayu a duniya don in sun yi alkhairi yanzu su ga alkhairi daman hikayar warenu ya yi hikayar cewar an gaya mana yadda muke tsakanin mu da rai wannan gangan jiki da rai tsakanin kaman gurgu ne da makamu su tafi za ta da 'ya'yan bishiya ƙadiri da suka ce mangoro shi gasa ne ko domin da riban mangoro na wani gurgu yana zaune na kallon su gasa nan 'ya'ya kacce-kacce da idanunsa to amma yana da tsawo ne ai ba tsawo ba zai iya ka kamo wa ɗebo ba ba yadda zai makawo ya yi haka ya yi haka shi ai ba ya gani da ya ga ko na ɗebo ma shi sai suka hada baki sai makawo ya tsuguna sai ya sa kaya da tsakanin ya yi sun tuni gudu sai ɗaga shi kawai a wuya shi makawo ya ɗaga gudu kuma na gani ya yi guguwar da rinka ko nuna lulu da lulu da ba yana da rinka an rinka an tara yi mai gona da waye ba waye ba guguwar jama'ar aljini da shi ka zan dina ba gaba ne da shi ba a dubu daga turuna daga nan da nake na a dubu tudun wancan abu ina ni na tabowa kuma gawar jizo ina gani balle daga yayan abu wajen waye barawo ne aka ji a shari'ar gaskiya gaba ɗayan su barayi ne don kowane ɗaya ba zai iya ba ba ɗayan kowane ɗayan ba ɗayan ba zai iya ba to duk barayi ne to haka ranar nan Allah ya rantse da girmansa yace rai ya koma gangan cikin da suka rayu za a zo samun jayayya rai yana cewa shi gangan jikin nan nada ba mutumin kirki ba ne ba ya zo gaggada a duniya da ba a zo a rabu ba ɗan ina yi wasu mutuwa da ya tambayi na kare in ba in na gudu ne in na jiya ne maza a garda a asibiti ba a zon su rabuwa don mutuwa ke ba a zo to amma nan kuma ba ta son a haɗu saboda da sun haɗu sun yi aiki yanzu ko za a yi shari'a a yi musu sakamakon aikin to ba yi da kyau ba suna jayayya ba ta so su haɗu rai yana faɗa gangan jiki na faɗa gangan jiki rai ya fara lissafi ya ce ubangiji duk sakon da aka yi maka da hannu dai ba ni da hannu shi rai gangan jiki ne mai hannu yake tattaɓe da kane-kane kuma shi ne mai kalle-kalle mai jeje mai tuturo ƙarfi mai faɗe-faɗe mai take-take da kamarsa hada wata al'aurarsa da yake yi wasu aikace-aikacen da su wannan duka abu ne na gangan ciki rashin to mera mera wa a cikin ne saboda haka ba na fata hana mutu shi kenan eh rayyata yau da ta ɓaci gangan ciki ga zai magana yau da ta ɓaci ya ka nemi rabuwa da ni ka dinga irga abubuwan da nake da su nake mu'amala da su a duniya na saba wa Allah da su muka saba Allah daga ran da aka raba mu da kai a gamu da sake zuwa da Allah daga ran da aka raba gidan cikin da dare ya sake yawo ya sake zuwa gidan karuwai ya sake zuwa gidan jiya ya sake tafiya sa'ata duk inda za a je a saba Allah don Allah tun daga ran da aka raba mu rai gangan ciki na sake koma su da ake yake ɗauka da dama ai sha'awar rai ne da ita nake tafiya da ita nake magana nake kaza-kaza Allah ja a to kuda ai tun ba ruwa na gaba da wani jaye bai na ga mu tun kuna hade na ce ku yi mai kyau na muku mai kyau in kuka yi mummuna ku ga mummuna kowane rai ya shiga inda ya rayu ya zama dole ku amma da wani kowa zai tashi fa ya hu ya mun yanzu runa ana kallon juna ba wanda ya san inda za a kuma tsirara ake kowa zindire ke har ma na abu na ka dan mana kasiya ma an ce za a bar mana kayan mu eh idan ka tabbatar ba a dinke ba ko ba a cikin ka idan aka je ka kai komai na ka a cikin ka kai na raja daga wani abun ba akwai abu eh ya rasu da layi za a yi tsohon maza da mun mata daban saboda turkan tun da babu wanzu a ciki ba fadari ko na raga ku ɗaya ake eh ce amma fa abu ya fi ƙarfin a gane hannun dama balle a gane hagu ba zai harka yawan magana wani kana ta kurga ta sarka alayyar ka ita mala ko a nan duniya Allah sauwaje yin karni wala ba za gane kai dai ka ce Allah sauwaje kawai in ka ga mutum zai ce can nawa wancan nawa ka rana wa ka rana kawai za ka za ke nan amma an samu matsala sai Allah kiyaye ku gaji abinda Allah yake yi kenan in dajin alkiyama ya zo inna linsana amma kaga mutum ni zama yau Allah tarayya la kafuru sai ya rinka mutuncewa duk abin da aka ce Allah ya yi kaza ya yi kaza to ba zai gode ba in abila ga nemomin Allah bi tarki yi tauhidin dan zai bar tauhidin Allah don kowane abu wa ala kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid kowane abu nuni yake a ce Allah ne amma kafiri kaga bai ta ba ya kulle ummatin da Allah man saka wannan aya ta sauka da wanda kafirai suka zo suna jayayya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan maganan yanka annabi ta Allah ya hana a ci mushi hurmat alaikumul maitat manzo ya ce cin mushi haramun Allah ya haramta mushi har na suka ce a kawar maka suka je ko abin da Muhammad ma har ya wuce misali wai gaji so yake ma ya dauka kansa ya girmama kansa mushin nan bayankan Allah ne kowa ya sani ya mutu Allah ne ya kaje amma wai Muhammad ya ce lanta ya ce abinda Allah ya kashe kar a ci shi ko Muhammad in ya sa bakin karfe wato wuka kenan yayi kira wai a tunara kar a tuna Allah kaje wani irin amfani na kafire kaga wannan duk kafiri za a iya nade shi a cikin wannan jawabin a ji kamar gaskiya ne wannan mutan nan suka ji kiran Allah ne wannan ya gana kuma na muhammadu shi ne mai ga wai ya ce kar a ci na Allah a ci na ba shi da Allah waye ba kaji malam ga wani ba masu shigar da sarkakiya dan dai daga sun faɗi magana sai Allah kari magana Allah ya yi wata magana Allah ya ce a ai abin ba ra'ayi ba ne ba ganin kama ne ko dacewa wato doka ne da kullum mutum da Allah man haka shi da ko'ina yawanci nutsu ne ibada ce a galibi haka wacce ta shafi yanka da makamantansu to amma ana aka ce shari'ar kan daga baki ɗaya kowace al'umma an sa mata shari'a kuma na ji ku su za su aiki da shari'ar su in shari'ar ku ta ce a cikin wajen zan kuce in shari'ar ku ta ce kar a cikin kuce yawon wata abu da Allah ya ce yau gobe Allah ya fi gobe mai ji a ana yin abu kaza za mu na annabiwa ne in annabiwa ne yazo in Allah ya ga dawa zai ce kuma kar a yi a yanzu na bihi yi aiki da shi wala nazu naka bil amr ya rasulullahi da kai ka su ƙara jayayya da kai bil amr cikin lamari ai amurin da biya ce lamarin abin yanka ilkali suka ce ma ga talar lawo a haku an na kudu ai an ta kudu suke ga juna ai abin da allah ya gani da kansa shi ya fi kamata min ma ga talto daga abin da ku kuwa kashe da kanku saboda haka cin musan ya fi yankawa amfani in ji kafin wani ka kira su ya rasu lallai ina rabbi ka zuwa ga ubangiji ai ila dini zuwa addinin ubangiji innaka la ala huda kai kana kan addini mutaqimin madaidaicin addini wa an ja da luka amma an da maka jayayya fi amri din cikin lamarin addini fa kullu ka ce musu Allah wa alam ma ta ma Allah ya abin da kuke yi wa jadi kun ne musu da haka ko da aka aiki wa hada aya ta sauka amrul amru bil qitali ka bi kashi ayyaki yana da kuma maka Allah ya kuma ne ko Allah ne mai hukunci na tsakanin ayu al-mu'min ya kuma mu'mine wala kafiru da ku kafirai Allah zai yi shari'a tsakanin nan duniya ne mu'mine mun ce mu ne da gaskiya kafirai sun ce su ne da gaskiya Allah da kuma ne hirin lahira wanda ya ganja aljanna shine mai gaskiya wanda ya ganja wuta ba haya ya ƙarya ke yawan kiyama da ta kan kiyama shi ma kun tambaye ta talifuna shiga abin da kuka zama kuna sabaye da juna a cikin na lamarin addini ya yi gura kullum na fariƙin wato kilaba ƙaurin agari kowane daga ɓangare biyu yana ɗan magana ne wacce ta saba da abin da ɗaya ɓangaren ke faɗa kullum maganar mu daban ta arna da mu dai abin da muke faɗa wanda ya yi halitta to komai nasa ne to shi ne da hukunci in ya ce e a ce e in ya ce a a ce a su kuma sun ce su ba suna da faɗa a kai saboda haka sai Allah ya faɗa sai kuma su faɗa yawwa tsarin nasu to alam ta alam ma kai baka sani ba ne ijma bi da takari nan tambaya ai ka sani da Allah ka sani ka sani annan la ya alamu Allah ya san ma bi da mai wal Allah abin da ke cikin sama da kasa kai ka san Allah san wannan ko da ga gaburai wasu ba sani ba sun gana suke maganganu Allah ya gaya annabi annabi ya gaya musu to kaje kai to daga yau in za a gana a yi mitin a yi magana a kasa kasa kan Allah Muhammadu ya in ya ji zai gaya Muhammadu daga haka yin Allah ga ba ku abin da zai koyo Allah ke Allah ba abin da zai koyo maza to wato kayan kiyaji da ke kallon ka dan kankanin kankani in yana da biya da ke jin da jan ƙado ke biyu Allah yana jin takuna kuma ya iya zan takuna wa yi ya zai fa'ala iko jimar inda zalika lalle wannan ai ma da abubuwan da aka faɗan nan fi kitabin suna cikin littafin Allah wallahu shine allo almabu abin karewa wanda duk abin da zai faru a duniya hada lahira an rubuta a ciki shi ne lawal mahfuz wanda aka rubuta da alƙalamin kudura inda zalika sanin wannan ma da abubuwan nan da aka faɗa na ce komi Allah ya sani dama in ka faɗa ya ji in ka ki faɗa kuma ya sani Allah ya firu a wurin Allah ta waƙaƙƙen abu ne sadon yana da sauki wa ya buru da suna bauta ma wasu kafirai min dunin layi wani Allah malam yana zirbi shi sultanan abinda Allah bai saukar da hujja ba akan ayi abu wa ma laysa lahum bihi ilmu suna faɗa abin da fasu da sani akai annaha alihatu suna cewa kuma kansu alloli wa malin zalimin ta ga zalimai bi ishraki masu zalincin yau Allah tarayya ba su da min nasirin wani mataimaki yamra wa anhum da zai hana musu azabar lahi azabar Allah ba wa za su ila alaihim ayatuna in ana karanta musu ayoyin ji Allah min alqur'ani na alqur'ani bayyinatin mabayyana zahiratin zahirai alim taru wujul na gabar munkara za a ga kiri kama a zuciyar kafin shi ba su akan ta ma qur'ani ai lin karar ha za a ga musu ai asarau akwai alamar bai yadda ba min da karahat na abun da ake fara shi yaki ai ko ta da kike da mutum za a gane magana da kike wadan ta shige shi ko ba in dai akwai ga cikakken hankali da zama da haka da ana karanta qur'ani in ji Allah ai kaza in ji Allah kar ai kana kallon abu yana sa jikin mu mai laushi yake ta kurewa fata da ke jiki na laushi wa da sun yadda sun zalama amma kafirai sai ga su cikin tashin hankali wanda su ba su yadda ba hankalin bai kwanta ba da wannan abin da aka ambata wal ubusi da gimtsewar fuska bacin rai ya karu da suna kusanta ya tsura su kamun karfi kuma cikin gaggawa billahi ne da nuna alaihim ayatina ga waɗanda suke kanta musu ayo suna kokarin kama ai ya ka kura su afka bihim akan su bil fadashi ya kama ai kaga wata rana mutanen biyu da mahunat sai suka zo suka samu ma'aikin nan ya rasu da layi kasar muhammad su muna son malamai wanda za a je a rarraba su idan aka je aka rarraba sanar da mutane addini a yi kaza a yi kaza a yi kaza aka ɗauki mutane saba'in aka ba su sai suka da da suka tafi da suka je can an kusa gari ne suka tawaye suka wade wa waɗannan mutane dama duk abin nasu gashi nan daga yadda yake ba gaskiya ba sai suka yi ta shawara da ke zanzu za mu yi sai ɗaya ya ce musu ku shiga wani kogo ku kuya na dutse ni kuma ni ɗaya na shagalin sai na kira garin da ce manzan Allah ya rabu sai a ga yadda za mu yi su idan sun amsa zan zo na gaya mu idan ba su amsa ba in sun bani a raye zan zo na gaya mu idan sun kashe ni to ku koma zai gaya manzan Allah ce wannan mutanen yaudara aka yi ba su yadda ba to haka za a yi wani sai yadda daga shi daya sauran suka je gobe suka buya daidai tsakiyar garin sai ya durkusa a durkushe kaga ya zama da gudanar da tsawonsa ya rage saura ya ce ya ahala biyu da ma'unati ya wuta da wannan gari da ake biyu da ma'unati ya ce ni dinnan mai magana rasulu rasulu rabbil alamin ni da kada ne na zakadan manzon Allah wanda Allah ya goje mutane ni kuma shi aiko ne suka ce a a nan garin namu har a ce akwai wani Allah Allah ma da manzon da manzon ma da nasa a nan garin wani gawo ya gudana ransa a bace ya je ɗauko wani dogon takwas ya zo ya harbi a ya mashi ya harbe shi da mashi a hakan garin da nan mashin ya kullu a gefen alƙanta sai ya mutu to sai suka biyo sawunsa aka ɗebi kayan fada aka biyo sawunsa turon turon ya ga inda suke bisu da yan wanda da inda aka bi sawun yan wanda aka ja ka raba cikin guba ga wani duk so kaje kan so kaje wani dama suna yin wanda ala irin wannan abu eh saboda abu ne su kaje su ai ka zan ko a lokacin da aka yi hukudu ma su yi da irin wannan abun wata kafura a maka a tajira ta ji gangamin da aka yi aka gangami kafurai sun kai dubu uku za su kawo madina a uku ta ce to me za a yi ci za a sha kashe muhammadu saboda a ɗaukantar kashe sarkin maka abu jahal ta yi murna ta ba da gudunmawa na dukiya ta ce tana da 'ya'yanta guda biyu da ba su tsoron komai a tafi da su aka dawo da su wani sahabi shi kadai ya kashe su amma a cikin yakin da aka yi na kaza an kashe kafurai ashirin da wani abu kafin a saba umarnin manzon Allah yakin ya kashe eh an kashe kafurai ashirin da wani abu har da ya an jadu a ciki sai aka yi zulka aka yaki kafurai zo kashe sahabbai saba'in da wani abu saba'in da su yan madina ne biyar kuma yan maka hada hamda babban manzon Allah maka ta koma da murna ta yi nasarar yaki kafin a isa gari an aika mahayi zai ba da alfishiri ya ji ya ba da alfishiri aka hada masu makaɗa da masu dafa giya ana ta shan giya ana ta fati ana ta rawa an yi nasara ta shirya da ya ba wa ya'yayenta sai ta gama daga ya'yanta ba saboda zan ba an ce an yi nazara an yi an yi nazara to ya ban gaya na ha ya yanke an gaji ha a gaji ya an na kun ba da wasu a ce an yi nazara ta yawa ina wani yaki ya gaji ai sun gaje mana mutum ashirin da biyu mun gaje musu mutum saba'in da biyu ai mun muka yi nazara da shi ita kan tunda an gaji an gaba yi nasarar yaki haka je mana kuma kin ga a farko farko ma haka ya yi kuma ma mutum ɗaya ne ya gina ta a yanki a jarumai ne ba su tsoron kowa to mutum ɗaya ne gani na ce mutum ɗaya kuɗi zai yi aiki sai ta sha giya da gogon kayan wannan sahabi wanda ya gije mata yasa sai da ɗin kuɗi ba aiki shi ne da ta gayya ta yi ta gayya ta yi ta bi hannu hannu sai ta bi hannu hannu shi kenan a nan magari za ta hau mutum ɗari aka yi lada da su su ma za su je su ma su nemi wasu yan korago suka tafi wani wajen suka yi suka nemi yan korago maharba su ma su ɗari suka sake ware wasu mutane su goma su ne masu iya zance goma nan su masu iya zance ɗari nan maharba ne aka ji aka ajiye su a cikin daji aka shirya su shi kenan goma nan masu iya zance suka zo har madina suka samu annabi da zuwa suka faɗi garinsu garinsu an yi imani garinsu an yi kaza kaza amma suna da buƙatar malamai su zo su karanta da garinsu amma so suke a ba su malamai goma sha biyu su zo su karanta da garinsu a to shi aka yi da kuma a ciki sun fi so hadawa ne saboda fasaha da haƙurinsa sai suka hada da sunan wannan sahabi sai aka ba su a gabe musu suka yi ban kwana suka tafi to da aka na tafiya ana tafiya ana tafiya aka shiga waccan ƙasa da waɗannan suka tabbata an shiga jejin da waɗancan mutum ɗarin nan suke za su yi farautarsu sun an wada ba sun ji sai suka yi ihu suka wade da gudu suka yi rufa sai suka bar wannan zaben su kadai suka yi to lalle an mana yaudara da tashi suka yi suka yi to sai a namu yi sai ya dai mu nemi dutse mu je mu hau kan dutse ai yaki da mu muna sama ana yaki da mu eh kafin a kashe mu muwa mu samu abin da muka samu gare suka hau kan dutse wannan mozara kasa aka yi ta yaƙi aka yi ta yaƙi mai tsanani sun kashe gafurai da yawa sun kuma aka yi shida saura shida sai gafurai suka yi kai bari mu ga mu gaskiya wane ne muke son kashewa shi muka zo farauta ku bar mu kalle su ku kale ku koma gida don ga abin da muka zo yi dole mu farauce shi mu kai kayan ka maka eh a shagiya da gubon kayan ka sauran suka ce ba za su iya barin dan uwansu ba ba za su iya barin dan uwansu wato ba da shi a kafirai suka ce ba za su iya ba aka yi aka yi suka ce ba zan yi ba aka ci gaba da yaki shi kenan ya ce shi ya rantse da Allah dawudu ba zai ba zai ga gawarsa ba ma kwata kwata yace gawar da yace yaran ne da Allah kaburi ba zai ga gawarsa ba ko guda daya shikenan aka ci gaba da da yin yaƙi aka ci gaba da yaƙi ana ta yaƙi ana ta yaƙi har aka kashe shi da aka kashe shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wata kalan zuma wadda ba san da ita ba ta dinga harbi ta dinga harbi duk ta rikita dajin gaba daya ta wada waɗannan kafuran suka wada suka gudu suka je gefe suka daya suka ce to ai zuma na harbi da daddare ai da rana amma da daddare ba ta harbi ba za mu tsaya a nan in ya sauka za mu hango shi ne sauka in ba su sauka ba suna kai da dare zamu je mu yanko kai sai dare rana na faduwa da Allah ya sauko wani irin hadari mai rai ma in yawa ta ruwan zai tafi da shi aka zuba ruwa ruwa ya gangaro da kan dutse gaba daya ya share gawawakin hadin na wannan mutum har yau ba zai da rike ba yace ya rantsa da Allah kamun da zai gawa ya kuma bai gani ba eh to Allah yana akwai bayan Allah da in sun rande a a Allah ya ce annabi ya ce la barra eh babu kafara Allah zai kubu da shi ai ga gama da kare hakurin ilmi wata ba da aka zo gaba annabi shari'a dan wanda ce ya rande da Allah ba za a kare hakurin ilmi wata ba sun nemi abuwa an yi abuwa sun nemi diya an yi diya a nan sun diya yi kitasi shi ya rande da Allah ba mai kare hakurin ilmi wata annabi ta Allah ta yi wanda ya karya na wanda karya na da in Allah ne shi ai to zai yi sai wannan da kuma zai zai ya yi da Allah na da bayan da zuwa zai ma ba sai Allah ya da rantsuwar ba za su kafa rantsuwar ba to Allah kare mu saboda haka haka suke yi wannan abu kuma a wurin Allah Allah ce al abu ne mai sauki amma ka guji an karanta mana za a ga bacin rai da damuwa a duka ya karu da suna kuzanta ya tura su kamun karfi billahi da tura alaihim ayatina ga masu karanta musu ayoyi bil fadashi da kamun karfi kul ka ce musu ya rasulullahi amma wannan dukun ko ba ku labari sharri min zalikum abin da yake wannan abun sharri wannan kiyayyan naku abin da da kuke wa qur'ani al matalu alaikum wanda ai karanta muku ko ga ya muku abin da yake sharri abin da yake sharri ko shine annaru wuta wa da Allahu lalina kafaru Allah ya yi alkawarin wuta ne ga kafirai bi annan masirahum ilaiha cewar makomar su wuta wa bi tsar masiru makoma sayimun ko da yayi to ana ma rubuta bismillah
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يلتمسوه منه ضعف الظالم والمظلوم ما قدر الله كقدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير Allah subhanahu wa ta'ala yace yayi wa nasu ya mutane duriba masalin an buga wani misali ba za yi hula ku zo ku saurare shi kuma shi ne inna lalina su da kuna kun ga abin da kuke wa bauta min dole la wani Allah ya gaide wani sa wa mu asana mu zo kuma kanku to ba ku zane mu akan nan gaba daya ko sun ha lan ya ta rubutu baba ba za su iya yin guda ba guda ɗaya bal eh ai ka ga ikon Allah da yawa har yau suna ta ba a duniya duk ke rike da buzawoyi har yau ba a samu wanda ya guda ba kuda dai ya guda shi kenan kuda ya zama da shi da wani kuda zama kuda ne shi yi fita warwara a daji fita haifan kuda ne ba yi wannan ba kaga ba yi wannan ba saboda haka nan wallawi da mabula Allah ta ko sun yi gayya akan guda din ba za su iya ba ne kan iya kan zuwa da tashi Allah ta ba za su iya ba kuma wani yau sun mutu babu sayan idan guda ya wuce mutu wani abu mimma alai daga abin da ke tare da su min addini kamar turare in guda ya ibi turaren ya saba ya mutu ga hannun da iri ne ke nan wa za a fara ne ko da a faran alfulatta ko da wanda suka saba a jikin in ba guda ya yi ba la ya sarki zuhu min ba za su iya karfan ba a hannun guda ya adadin saboda gaggawa to ba kai ba ta abu nuna ya abu nuna ya za a yi musu bauta shuraka lillahi abokan tarayya ga Allah ana wannan amurin wani abu ne mutu ga rabin bako wanda aka buga misali da shi wanda ba samu ba da misali da irin wannan ba yau ba ɗalibu shi mai bautar mai bautar dodon kenan ya yi rauni wani wata dubu da wanda ake nema a wurin da shi dodon kenan da ake bauta tawa ba zai iya kuda ba mai bauta masa bako ba zai iya kuda ba ai da wanka abu ne ma cikin mutane da aka mutu an ce sun yi abun da na rashin hankali kai ka wuri kana da hannu kana iya kamawa da hannunka ka sake amma kuma kana abotan dodo shi kuma dodo in ma bai da hannu in ma dodo mai hannu aka yi to hannun ba zai kama ba ko ba zai sake ba kaga in yana da hannu ma hannun mai ciyin hannu ne kai kuma lafiyayyen hannu to ta yaya mai lafiyayyen hannu zai ce zai bauta samawa ne miskin hannu to haka duka sauran gabobi su har nan suna gani suna bauta a dorin da baya gani suna magana suna bauta a dorin da baya magana suna tafiya suna bauta wa dorin da bai tafiya kaga wannan ba a je ko ina ba an yi abin da bai da amfani kwata-kwata ka bauta mu abin da bai ma kai ka ba mukami da matsayi balle da rikin ta balle sai makama ma kadarullah ba san girman Allah ba ya azamu ba girman Allah da darajar da Allah ba har da kadar yadda girman Allah yake tunda har suna daukan wani abu wanda kuda ma ya ji karfin sa kuma su bauta masa abun kuda ma ya ji abun karfi kuma su dauko su bauta masa wannan abun da suka yi mummuna aiki shi za a kuda da ke kallon yana iya hawan kowa ban da manzon Allah shi manzon Allah kuda baya hawan jikin amma in ba manzon Allah ba kowa kuda na hawan sa eh yana hawan sa kuma ga haka yana hawa kashi eh kuma yazo ya hauka saboda ba a nuna ma ba kai ba da ta kai da an za a ga sarki da dokarai da makamai ana gadin sarki ko ana gadin wani honorable da girma da bindigogi kuda kuma yana jikin riga sa makale yana harkokin da kuma a yi zahara ba ta gani wannan kenan inna la lalle na Allah la qawiyun Allah mai karfi aliyun ko Allah mai rinjaye ne galibin mai rinjaye Allah ya dabi mina mala'ikatu rusul Allah shi yake zaben manzo wato ko a ce manzanni ko a ce rukulan kamar alama ne na jami Allah ne yake zaben manzanni daga cikin mala'iku wa minan nasi haka daga mutane ma Allah yana zaben rusulan manzanni da zan ada zauka da ma kala mai da kabar suka ce a unzila alaihi bi min bayyana a zaukar muhammadu da alqur'ani mu manyan gari muna nan ba a ce mu ne ba a wata zuwa ma suka ce ai da abun gaskiya ne ma da zai yi ma to da urwar dan mas'ud al-saqafi na da'iba wanda kowa kuki a can in ko ba haka ba walil dan magira na nan maka wanda shi ma anan yafi kowa kudi to ya kamata a bai mazanci ba maraya ba amma shi Muhammadu Hassan tashin da ma amare shi tashi ba uwa ba ba a kashi wancan gida a kashi wancan gida ana dadda ba shi da aka yi mai girma a gida Abu Talib shi ne za a ce Allah ya ko Allah ya zo ai ni nake zaba ya wanda nake zo inna la sami'un lalle Allah mai ji ne li maqalatin ga wannan magana ta basirin kuma Allah mai gani ne domin ya tafi ruhu rasula da wanda Allah zai rika manzo Allah yana kallo ka jibrila kamar malaika jibril manzo ne daga cikin malaiku wa mika'ila haka mika'ila shi ma manzo ne daga cikin malaiku wa ibrahim wa muhammad sallallahu alaihi wasallam haka annabi ibrahim da annabi muhammad duk manzanni ne duk daga cikin mutane wangare da wasu da Allah ya zaba sallallahu alaihi wasallam irar Allah da aminci akan su wasallama da aminci ya alamu Allah ya san ma baina aidihim abin da ke gaban su wa ma kalbahum da wanda ke bayan su ma'anar da ma kaddamu wa ma kallafu abin da suka gabatar da abin da suka jinkirtar Allah ya san wannan wa ma amilu wa ma huwa amiluna ba'd abin da suka aikata da abin da za su aikata daga baya duka Allah ya san wani lasu da ulumur wajen Allah ne ake bar lamura ga baki daya ya yi wani da'amar rika masu imani ku yi rukuni wajidu ku yi sujira nan sujira ta biyu kenan ta cikin zuwa hajji ai sallu ku yi sallah wa budu rabbaku ku yi bauta wa ubangiji wa shiru ku kada ta shi wa fa'alul khaira ku aikata alkhairi kasiratul rahmi kamar ta'ada zumunci wa makarimul akhlaq da manyan ɗabi'u na girma lalakun tuhulhun in kun haka za ku rahota da hudu da bil baqa'i fil jannati za ku rahota da wanzuwa a cikin aljanna duk da aljanna shiga aljanna to za a bashi wanzuwa ya zama har abada yana nan kuma yanda yake ake ke baya canzawa ba za a ce da an same shi da lafiya gobe girin nan duniya wanda ran su ga mutum ya zama ba lafiya wani ma ga halittar ma kamar ta hatu ta canza ko mai gani ya zama kawo ko mai ci ya zama kurma ko mai kafa ya zama bugu da makamantan da yake samun mutane a duniya ko mai kudi ya dawo talaka ko mai mulki ya dawo bai da mulki da makamantan su dai a in an shiga aljanna an wuce kun kuma eh an wuce kun in dai an shiga to za a rabo su da baka'i a cikin aljanna wajahidu billahi ku yaki domin Allah da ya kama dini domin tsaye da addinin Allah haka jihadi yadda ya kamata a yi jihadi wato kowa ya yi iya ƙoƙarin iyawarsa a ciki shi ne haka jihadi wanda ba ku Allah ne ya zaɓe ku a wannan addini ba ma ja da ku fiye na harajin Allah bai sa muku wani kunci ba a cikin wannan addini bi an sa halamu Allah ya sauwace shi inda lalura yayin da lalurai suka faru kalkasari kamar kasarin sallah wannan sauwaƙewa ne wata yammumi da yin taimama shi ma sauwaƙewa ne wa akalin mai tafi da cin muje in an rasa abinci a jeji shi ma sauwaƙewa ne wal kidin limarli da shan ruwa cikin azumi wato idan rashin lafiya ya ce wa saboda kuma shan ruwa ga marasiya Allah ya sauwaƙe wannan millata abikum addini ne irin na baban Ibrahima kuwa shi Allah ne ya zama ku ya zaɓe ku ya raɗa muku suna al-musulmina ya yi sunan ku musulmi min kawul kafin ku ai kawul hadar kitabi kafin wannan littafin sunan ku musulmi wa bi hadar qur'ani a wannan qur'anin ma sunan ku musulmi ya kuna rasulu shahidan alaikum dan manzo Allah ya shaida akan ku yawmal qiyamah dan tashin qiyama annahu ballaga ku cewa shi ba ya yi zan ku da ko wada kunu annun ku kuma ku zama ko al'umma annabi to ana halan nasu kuna ke sun mutane annar su da hun cewar manzannin su ballan garmu sun isar musu ba ke mu talata za mu tsaye da sallah dawo muku da wama alaiya kan sallah wa atu zakata ku bayar da zaka wa atasimu billahi ku amince da Allah ku riƙe Allah ko maulaikum Allah ne mace mutum wa mutawalli umurikum kuma wajen mutum lamarin ku fa nimal maula ma zalla da mutumin lamari wa shi Allah wa liman nasiru ma zalla da mai taimako ai annazir mai taimako lakum a gare ku to za mu fara kan wannan sura dan Allah ba mu yego don mu kara a gaba abin da ya tawaga a yanzu mun kan da sura biyu to jama'a sani laifin daɗi karewa ne in Allah ya ba mu iko rana ya ce wani za mu rufe karatu da muke nan eh Allah ya yi ana za mu zo za mu zo gashin da kuma kuma ana magana za a kammala ne da wanda Allah ya zai gani bayan Allah waɗanda aka fara azumi da su ba tsari da su ba wani sun zo yanzu wani kuma za su zo sun ba su ga ƙarshen ba Allah ya yi musu mu da muke nan kuma Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah sa mana albarka albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna da bukatu iri daban-daban wadan muna fada wasu kuma muna koyewa sai mu da Allah to amma Allah ya sani ba koyi mu da komai muna roƙon Allah imani albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya muna da su da yawa wani ma bai san abin da ya same shi ba amma babu lafiya wasu a gidaje wasu a wuraren magani wasu a asibitoci da makamantansu duka muna roƙon Allah Allah ya warkar da mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya da warkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatih wallahi rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين